صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna diga da jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda tattara mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin darsu na sahihul bukhari يقول الإمام المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه باب لك بيان مسلم سيدنا عمر الله قال وسيدنا حدثني محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال abdullahi dan mas'ud Allah kara mushi rake cewa mazinna a izza munzu aslama umar yace ba mu gushe ba masu daraja masu matsayi wanda za mu hutu mu bayyana ana addinin mu tun daga lokacin sai na umar dai musulunta kafin musuluncin sai na umar musulmi a koya ki ba iya hutawa a bayyana amma da sai na umar ya musulunta yake yana daga cikin mutane da ake shakkunsu a makka kenan mutane suka samu dama tun da dai musulunta bayyana waye kuma a wannan lokaci ya ce kowa ya hoto bayyana musulunci shi da ɓoye yaki shi ya sama da suka ji haka aka yi ta taro a kan sayi na umar a ƙarshe ma suke haɗa kai cewar kawai a gamu da jama'a a je kawai kashe shi saboda ya musulunta حدثنا يا ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال فأخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال بينما هو في الدار خائفا سيدنا عمر yana jira yana zaune cikin tsoro tunda lokaci ana kokarin an kashe shi idh ja'ahu al-as ibn wa'il sai wani babban arnan na makka wanda ake cewa shi asi dan wa'il wanda su ne manyan tsageru a makka wanda ko abuja ya shafa mushi lahiya asami abu amr ya zo alaihi hullatun hiba iya saye da wata riga mai zane mai ado wa kamisu makafufun biharir da riga ita kuma wanda ake ɗora ta sama an zagaye bakinta da alharini wa huwa min bani sa'am yace yana cikin banu sa'am wa hum mulafa'una fil jahiliya ce a jahiliya kawayen mu ne kusan a jahiliya sai a ce fami na wani da fami na wani ku gama alaka zan kawayen duk wanda ya taba sai ya taba ko kuma ka wani da wani tsakanin kai da wani kulla kawance duk wanda ya taba shi ya taba ka ko tsakanin wata kabila da wata kabila duk wanda ya taba ya taba ya taba mu faqala lahu sai asibin wa alayhi ta sai na umar ma baluk wa me al'amarinka ina ganin ka kenan a zaune ce qala za'ama qaumuka annahum sayaqtulunani kace mutanen sun ce sun kashe ni in asalamtu in na musulunta kuma na musulunta ƙala sabila ilaika ya ce ba wanda ya sai taɓa ka shi ne ma'ana la sabila ilaika saboda tun a jahiliya kawayensu ba da an ƙala ha amintu sai na umar ce tun da ya faɗi wannan magana tashi na samu kariya kenan tashi ba a taɓa ni ba kenan hankali na kwanta saboda lokacin suna abin ya san da cewar shi wannan mutum da ke matsayin a gurinsu idan yi magana ba wanda zai taba shi fakar da as sai huto daga gidan falakiyan nas karsa labihim alwadi ya lemun kwa zai gamu da mutane da makamai sun cika koren hanyar da suke tahowa kamar mu ne da za ka ce sun cika titi suna tahowa sai ka cewa faƙala aina turidu ne ce ina za ku ina kuke ni za ku je faƙalu nuridu hada ibn al-khattab suka ce muna ne wannan ibn al-khattab sai na umar kenan za mu je mu kashe shi allazi saba ko wanda kamar ka ce ya karkata ko yaki yan uwan shi idan aka ce maka asabi wanda yake yan uwan shi wayan ka musulun da ka ki yan uwanka ka ji wani Allah wani abu shi yasa Alaihi wasallam shi ma haka suke ce mishi da ka musulun ta yi a ce ka ki yan uwanka bakka san yan uwanka to shi ma anan suke cewa sai na Umar wai saba shi ya karkata yaki yan uwan shi shi zamu je mu kashe qala la sabila ilai yace ba wanda zai je ya taba shi kenan kaga magana ta shi yace babu hanyar mutum zai iya zuwa ya taba shi iya hudin wannan magana fakarran na sai mutane suka juya saboda shugaba wanda ake ji ake tsoro ya yi magana ai kuma sai me sai kwana shi ne kuma sai aka juya tafsiruna
لما أسلم عمر لما أسلم عمر لما أسلم عمر اجتمع الناس إلى داره وقالوا صبا عمر وأنا غلام فوق الرجل بيتي فجاء رجل عليه القباء من الحجاج فقال قد اصطبى عمر فما ذاك فأنا له اليوم قال فرأيت الناس تصدقوا عنه فقلت من هذا قال العاصي بن وائل حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن قال حدثني عمر عن سالم حدثه عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت انه شيء قط يقول اني لا اظن كذا الا كان كما يقول بين عمر بينما عمر جالس في المظلي لرجل جميل فقال له لقد اخطا ظني او ان هذا على دينه في الجاهليه او لقد كان كاذبا علي رجل
kaga فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم استقبلني رجل مسلم قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال كنت كاهنا في الجاهلية قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم تر الجن وإناسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها قال عمر صدق بينما أنا عند آل هذه إذ جاء رجل بالإجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط وأشد صوتا منه يقول يا جليل أمر أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت فوتب القوم قلت لا أبرح حتى على ما وراء هذا ثم نادى يا جميل أمر يجيح رجل فصيح تقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نجيح حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس قال سيدي سعيد بن زيد يقول للقوم لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأختي وما أسلم ولو أن أحدا انفض لما لما صنعت بعثمان لكان محقوقا أن ينفض
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر الله قال musu yarda ke cewa lamma aslama umar lokacin da umar bin khattab ya musulunta ijtama an-nasu inda darihi mutane sun taru a gidan sayyidina umar kowar gidan shi an zo kashe shi saboda ya musulunta saboda suna ga cewar irin su umarin suna musulunta kenan musulunci karfi zai shi yasa aka ce kawai dole suka ce dai a kashe shi sun zo an taru a kohar gidan shi wa ƙalu suna cewa saba'a umar wani umar ya ƙi yan uwan shi ne ya kalkata haka ake cewa mutum a ce asabi wanda ya ƙi yan uwan shi in ka musulunta ka ƙi yan uwanka sai zama ka ƙi abin da suke so sai dai ka zauna a kafirci ka so yan uwanka ka ji dan adam ke wa anna gulamun yace wa ana gulamun abla dan umar ke ni ko lokacin nan da aka yi hakan ina yaro dan karami fauka zahari baitina a wata riwaya nan baiti ce ko yace baitina a wata riwaya ina saman gidan ina saman soro kenan yaga jama'a an taro kashewa baban shi an taro a kowane gida dam an zo yace ana cikin wannan taron jama'an nan faja'a rajulun alayhi qaba min dibash sai wani namiji ya shigo yana da tufafi na dibash wanda ake gama da alharini faƙala sai ke cewa ƙarsa ba umar kuma za ka yace sai na umar ya karkata ya ƙi yan wansa ce me wannan ake cewa ƙulna lahu me kusa fa'ala ka to na koma ba kenan ƙarsa ba umar kuma za ka sai ke cewa fa'ala lahu jihar ni ne mai kariya shi kenan an ce mishi ya karkata ce to ni zan ba shi kariya ba wanda zai taba shi ƙara fara'aitun nasa kada ya asi dan wa'il ne wannan mutumin yana hudun wannan magana da ke sune tsagiru a maka wanda ake tsoro ya ce iya cewa ba ana lahu jihar ni zan ba shi kariya ba shi kariya ba wanda zai taba shi iya karkashin kariya ta sai ce na ga mutane ta sadda'u an kowa juya duka an kowa ana tafiya gida wani sai nake caman haza wannan waye ya zo duk taron jama'an da ya magana ɗaya kowa watsi sai aka ce al'asi bin wa'il asi dan wa'il babban kafiri kenan shi yasa in ana magana a maka tsageru to mafi yawa daman za ka ji an ce asi a ce abu jahal a ce duk da shi abu jahal shi kamar yana da rishin kuma yanzu kwarai amma daman in ka diba wajen tsageranta a yi asi ya yi shi amma to shi kamar ka san mutum akwai wani da an yi shi ma shi kawai da wata nau'i na rashin kumiya da walid ibn mugira wannan ukun tsagiru ne a garin makka wanda suka tada mutane hankali akan musulunci to yana cewa ba shi kariya kowa ya juya ya gida حدثنا يا ابن سليمان قال حدثني حدثني بن وهب قال حدثني عمر أن سالما حدثه an abdullahi bin umar annahu qala yace sai abdullahi dan umar yake cewa masal umar li shay'in yaqulu inni la adhunnu kaza illa kana kama yaqulu yace ban taba jin baba baba na sai na umar ba ya faɗi abu sai wani abu ya kasance Allah ne ya sa masa dace duk abin da zai faɗa kare Allah sa wani abu ya kasance kamar yadda yake yake cewa bayyana ma Umar jalisu yace wata nan ana zaune Umar yana zaune iz marra bihi rajulun jamilun sai wani mutum ya wuce yayi ado yayi kyau fa Umar shi ko sai na Umar bai san shi ba lokacin yace laqad akhda zanni yace in hazan yi kuskure to ina ji na yi kuskure a wannan mutum ma'ana in ya zan yi kuskure amma wannan mutum kenan ina so in yi bayani akan mutum wannan yake cewa au inna za ala dinihi fil jahiliya yace wannan iyakan ko yana kan shi addini shi na jahiliya na kafirci au laqad kana kahinu kahinu ko kuma da a jahiliya wannan kawai boka ne da ya gaishe wa ɗaka ya ce a cikin biyu ko yana kan addinin shi zaka na kafirci ko kuma a jahiliya bokansu ne wannan ya ce alayyar rajul ku kira mu wannan mutum ku bai domin shi fadu iya da aka kira mashi wannan mutum ya dawo faƙalar lahu zalika sai na amurka wada ya ɗan shi magana wannan da ya hudu a yanzu wanda bayan da ya faɗi ya gaya mushi faƙala sai ke cewa mara aitukar yau ban taɓa gani ba kamar abin da ya kasance a yau isu kuma na biyu rajul musulun an kama shi mutum namiji gashi musulmi a gaban shi amma kuma ya hudu wannan abu mu gaya ne na al'amarin yake ƙala fa inni a'azimu alaika ya ce ni ina gaya wa dole ka gaya min gaskiya ina ce a'azimu alaika kawai ka gaya min gaskiya ba ɗaya ba biyu kawai ka gaya mun gaskiya illa ma akhbarta ne sai ka ban labari a jahiliya wa kai menene sai yake ta illa ma kam kala kaifa eh, kala kunta ka yanahum bil jahiliya kuntu ne sa ko kunta ayo ce na na- mai magana kenan sai shi mutum yake ta kuntu kenan amsa ya bashi ka yanahum bil jahiliya yace kuntu ka yanahum ni ne bokan da a jahiliya kaga abin da sai na Umar ya faɗi haka yace gaskiya a jahiliya ni bokan su ne to shi ne kuma zai mai tambayoyi kenan a jahiliya kenan aikin su da aiki da aljannu kaga a kawo ganin shi yayi yace kawai a kira mishi ce wannan ko a ti- ko yanzu ma yana kan addini in ku ya musulunta yace to a jahiliya to ne boka ne kuma ya lemin ku yana tambaya ce eh haka ne kala sai ke cewa sai sai na umar ke ce mishi fa ma ajabu ma ja'atka bihi jinniyatuka ya ce menene mafi abin mamakin da aljanna ta ka zama ka ya ce ce ma aljaninka dan ya kaskantar da abin a ce da ya ce mace dan ya ƙara bata abin ne ya ce aljanna ta ka ko kuma ya ce aljanin naka sai ya ce wani abin mamaki ne wanda aljanna ta ka lokacin kuna jahiliya ta zama ka da shi ke na iya su ba shi labari lokacin suna jahiliya suna aiki da aljanna su me ya suke masu da kala bayna ma ana yawman fi suki yace wata ran ina cikin kasuwa ja'atni sai aljannata ta zo mini arifu fiha alfaza yace da na da na kalle ta ma na san alkice take a firgice take fa qalat sai take ce ya mishi alam tarar jinna wa iblasaha tace baka ga- baka ganin aljanu da yanke kaularsu kenan tana ba labari yanzu abin da muke kawo muku labari ta ɓaci yanzu sama ba ta haihuwa ba gaba aljanu yanzu kuma da taɓir kenan a nan da abin da suke na wancan nasu na hawa sama yanzu da bai samu ba kenan an samu eh, eh, yanke ƙauna shine a cikin yi a nan wa ya asaha min ba'adi in kasiya da kuma yanke ne kaunar ta da wanda wata duka ɗaya ne bayan ta komo baya kenan aljanu sun ta amma sun dawo abu bai yiwuwa yanzu kenan lokacin zuwan turo annabi sallallahu alaihi wasallam ai kun san lokacin da aka turo annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka hana su hawa sama su ne ake cewa inna kunna naqa'udu minha maqa'ida lisam suka ce da muna zuwa sama mu saurari dan maganar da ake suka ce faman ya sami ilana duk wanda yake yanzu ya je nemi saurara a sama ya ji lahu shi ha bakasara zai samu talmamu yana dakon shi zai halbo shi suka ce wa anna la nadri asharrun urida man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada to mu mun sani ba shin mutanen ƙasa shari ne ake ni da su da aka hana mu kawo musu labarin sama ko kuma ubangiji ya yi ni shirya kaga kenan a je suka zo abin da suka zara shi bata ne to lokacin nan an hana su hawa turo annabi sallallahu alaihi wasallam ne za a yi to shi ne zai take cewa walhuqaha bil qilasi wa ahlasiha da haduwar da suka yi sun dawo sun gamu da tagoyin su shine ake ne kalusa nan da tagoyin su da abin da ake dora a dan sama kamar doki da mace sirdi abin da ake dora a sama kenan yanzu suna nuna cewa sun dawo sun kowa ba wannan sama ba ta zuwa sun kaskanta yanzu sun dawo wajen raƙumma ƙala umar sadaka sai ba nake cewa ya yi gaskiya bayan ma ana inda alihatihim ya ce wata ina gurin gumakan nasu idh a rajulun bi ijirin sai na mulki ba labari kenan sai ga wani namiji ya zo da ɗan maraƙi yake ce fasa bahu a gurin gumakan ya yanka wani ɗan maraƙin fasara ka bihi sarikun sai ga wani irin mai kururuwa ya kururuwa ya ce lam asma sarikan qattu ashadda sautan min ban taba jin ba wani mai ƙara irin mai tsananin murya irin shi ƙarar da na ji ya kula yana cewa ya jari amrun naji abin da ke najari a nan kaskantacce kenan yana faɗa ga wanda yake wannan bautar guma- mai wannan eh, shirkan ya ce ya kai kaskantacce ya ce akwai wani al'amari kuma wani al'amarin ba a iya kare shi ne na jihun kenan ma'ana zai zai- zai ci nasara kenan akwai wani al'amari wanda zai hutu yanzu ba- wanda ba a iya shi ba kenan me yake ni ana annabi sallallahu alaihi wasallam nake ne sai ke cewa rajulun fasihun yace wani namiji ne yana nan mai fasaha kenan an turo shi ya kulu yana cewa la ilaha illa anta amma a riwayoyi duk mafi yawan riwaya la ilaha illa Allah anan kuma ya kala illa Allah ko yawwa yana cewa la ilaha illa Allah kenan wannan abu na- duk wani abu da suke na eh, na shirka su ya fara samun matsala yanzu shi ma ya zo wurin yanka amma ya ji amna- ana mai shiri ana gaya mashi haka kuma ana nuna mashi wannan abin ba da za su yi yake ce fa wasa balqum sai mutane suka zabura qultu la abrahu hatta alam ma wara'a hada yace ni ko bazan tayi ba mutane sai wani abu ya dan tsorata su yace ni bazan tayi daga nan ba sai na ga abin da ke bayan wannan sun mana da haɗin wannan mai mai sautin ne sake kire ya jalihu yace ya kai kaskantacce amrun naji wani al'amari ne wanda jali yake cewa naji kenan abin ce naji wanda zai wanda zai yi fasi mana wanda zai nasara rajulun fasihun ya la ilaha illallah wani namiji mai fasaha yana cewa la ilaha illallah urtu yake cewa sai na ce fa ma na shibuna an kila hadha nabiyyu yace ba mu late da wani abu ba kare muna nan ba ba da bata lokaci ba lokaci an ce hadha nabiyyu sai aka nuna ga annabi ya bayyana kenan yana kiran mutane zuwa ga musulunci shine kiran حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا اسماعيل حدثنا قيس سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم yace na ji sa'id ibn zaid Allah ƙara masa yarda ɗaya daga cikin al'ashara al-mubashshirin bil janna wanda aka musu albashir da aljanna sa'id ibn zaid yace to na ji sa'id ibn zaid yana faɗa yana cewa lil qaumi ga mutane law ra'aytuni musiqi da kun ganni lokacin da musiki Umar sai na Umar ya ɗalme ni alal Islam dalilin na musulunta. Kafin sai na Umar ya musulunta da ɗan uwanshi ya musulunta ya kama shi ya ɗalme shi. Ya ce da kaga abin da sai na Umar ya min lokacin nan kafin in musulunta. Ala wa ukutu ya ce hannu ya ɗan uwanshi haka ɗan uwanshi ita ma ya mata yake ɗalme me ki. Ya ce wa ma asalama lokacin nan shi ko bai musulunta. Ya ce walau an na hadan انقض لما sana'atu bi Usman da kana mahquqan an yanqad da wani mutum zai tsage ko ya fashe ga abin da kuka wasa na Usman lokacin da yake ba labari daga ba kenan yace da ya da ya cancanci a ce ya fashe kenan irin abubuwan da aka mushi lokacin da aka zo halaka shi to mu je a ya kwallo lokaci ko ku kara baba ai bashi da tsoro sosai ko ko ya da yawa sai yana da yawa sai a dan taba hadisi ko da guda biyu ku gani Mm. mu je a samu hadisi bi karanta guda biyu kai tsawo akwai ma mai tsawo da a gaba karanta mu je bismillah باب شباب القمر حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا ابي بن المفضل حدثنا سعيد بن ابي عروبه قتاده عن سلمان رضي الله عنه ان اهل مكه سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يريهم تعالى فاراه القمر شقتين حتى راوا قراء بينهما حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن ابي هريره رضي الله عنه قال شق القمر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنا فقال اشهدوا وذهبت وذهبت رأفتي نحو الجبل وقال ابو وقال ابو الضحى عن مسروق عن عبد الله انشق بمكه وتابعه محمد بن يوسف عن ابي يزيد عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله حدثنا عثمان بن صالح حدثنا بكر بن مضر حدثني جعفر بن ربيعه حدثنا عراج بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وان القمر انشق زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن حفص حدثني ابي حدثنا الاعمى حدثنا ابراهيم عن ابي عمر عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر ya kare ko ba mashi da yawa kenan babu in shiga kamar ce babin da ke bayani akan tsagewar wata ya rabu gida biyu mutanen makka suke ce ba za su yi imani ba ba za su yarda ba annabi manzo ne na Allah ba sai wannan watan ya rabu gida biyu gari ba gari kai ka ce in an yi haka ɗin ko za ta musulunta shi sa dole kaji yana cewa na musulunta wai an yi kaza to ba musulunci gani ba masu musulunta ba sa yin wannan haka حدثني عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا بشر بن مفضل حدثنا سعيد بن ابي اروبه عن قتالة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اهل مكه متنا مكه سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم ايه suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuna musu aya wanda yake nuna cewa eh lalle shi annabi ne Allah ya tuwo shi farahumul qamara shiqqataini sai nuna musu wata ya rabu gida biyu kuma suna kallo ga bangare ɗaya a can ga bangare ɗaya a yana biyu a gaban idonsu kuma hal sai da suka ga wannan dutsen hira da tsakanin dutsen da dutsen da wannan watan da watan da ya tsage amma kaga wannan bai sa aka imani da ba da imani ba حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر an abdullahi radiyallahu anhu annahu qala in shakal kamaru yake cewa wata ya tsage ko wa nanu ma annabi sallam bi mina yace mu muna tare da annabi sallam amina fa qala zake cewa ishhadu ku shaida a gaban ku gashi wannan abu ya kasance wa zahaba firqatan nahwal jabal yace sai wani bangaren yace ya fada wajen bangaren dutse sai da aka ana ganin dutsen hira tsakanin wannan bangare da wannan bangare wa qala abu zuha an masruq an abdullahi in shakka bi makka yace ya tsage wata ya rabu a makka mutanen makka sun gani wata ba muhammad ibn muslim ana bi nabi al mujahid an nawar an abdullahi حدثنا عثمان بن صالح حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعه عن إراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق yace wata ya tsage ya rabu gida biyu ala zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi sallallahu kowa ya ga wannan aka hoto duk jama'a sun gani shi yasa annabawa mutane da ba sa imani da su ba dan ba su ga hujja bane da dalilai dalilai da hujjoji da suke tare da su Allah kaɗai san yawansu duk annabin da Allah zai turo sai ya haɗo shi da dalilai da hujjojin da ya kai a imani da shi to da ke mutane su suna da wata manufarsu daban ta kafirce su kowa da abin da hana shi da imani saboda haka wani kaɗai shi ba imani ba saboda ba shi aka turo ba ka san ɗan adam wani yanzu yanzu misali mutane mutum nawa ke ganin mu ta ga za ka anan ganin kashi akwai mutum dubu ɗari shida ba kai ƙarya ba ko ɗari bakwai amma yanzu da wani mutum zai ce zan kyauta ta miliyan ɗari amma mutum ɗaya zan ba a garin da magana kuma ban ce ba wani ne kaɗai yanzu zan yi nazari duk wanda ya kama mashi kaɗai kowa sauki in ba shi aka ba kawai abu bai ba an yi laifi to wasu wani rashin imaninsa kaɗai shi dan ba shi aka tuno da wani ko yana gani ko ba shi bane da a ce a yan uwan shi ba a jiransu bane saboda haka sai a yi hasada wani kuma a ya za a yi muda muna da daraja da matsayi a gari kuma yanzu a zo a ture mu shi gani yake yanzu wani abin da su ɗora mutane na shirkan nan a ce ƙarya ne an sabke su to sai dai ko matsalar abin da ba sa haka kasance kowa ne da wani kuma kawai tsabar girman kai ne shi bai abu bai ya bi shi dan ababa kenan dan ababa suna tahiya ana jera kowa kowa haka ake tahiya kowa yana tahiya haka kowa na haka to shi kadai wani kadai shi ba zai taɓa yarda ba ya yi biyayya ko sai da yin shi za'awa biyayya shi sa irin wannan ko wani abu ne za a bada kadai ba su za a ba jagoranci ba kawai har abada ba daidai aka yi to amma in ba don haka ba ai annabawa abin da suka zo da shi wanda yake nuna cewa lalle Allah ta ba shi da iyaka abubuwa daban-daban a gaban idan mutane sun gani bai kiruwa amma kuma gari ba duka sauran annabawan da suka wuce a baya su ma haka sun nuna mutane ayoyi daban-daban wanda ke nuna da cewa lalle wani bayan Allah Allah ya turo su amma ba imani da su ba sai ma a kashe su shi yasa a can yake cewa ولقد جاءكم رسل من قولي بالبينات وبالذي قلتم كجا musu yaro da kace annabi sai ya ka musu urbanin ta akulu hunnar za su imani sai ce to Allah ya ce ka ga musu kace kafin ni ai manzani sun wuce kafin ni sun jo muku da hujjoji da wannan mu'ujizozin da kuka ce amma a ƙarshe falima qataltum da me ko kashe su ka san su yahuda ba su da aiki banda kashe annabawan Allah su suka kashe annabi zakariya suka kashe ɗansa annabi yaya kuma suka yi ƙoƙarin kashewa annabi isa allah ya ɗauke shi sun biyo shi allah ya sama da shi suka kashe wanda suka biyan ya suke shi ne kamar aka jewa musu kawai amma da suka kashe shi suka diba wani suka ce kai wannan ba shi ba ne ba guba haka zama ne ce kai shi aka sai aka watse shi yasa Allah ce wa innal ladina qatalu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'a zal ma qatalu yaqina wallafa Allah aka Allah ya dauke shi yayi zama da shi sai kaje nasu a yan bin aka shi daya saboda haka kaga sun yi kokarin hallaka annabi Isa alayhi salatu wassalam to sai kuma ƙarshen manzanni kuma shugaban manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam yahuda kulla makircin kashe shi da suka yafa kilga baya kilguwa shi a tantab da yahuda suka shirya mashi Allah kadai san yawanta kaga sun sa mushi guba a cikin nama ya ce amma haka bai ba sun zo sun kira shi tantabnawa an shirya ana jikin katanga ana tantabna akwai wani mutum zai naso katon dutse daga bayan gina akwai wani zai hayo daga sama ya naso mashi dutse iya gurin wayi ya zo mashi tashi bargul an turo wani mutum ya zo ya same shi a daji babu kowa same sun walwatsu da takobi ya zara zai sare shi da takobin bai sai da aka yi masa takobin ya haɗa daga hannun shi ya ga takobin a hannun annabi sallallahu to sun yi sun yi sun yi hanyoyin da za su kashe shi Allah ya ba su nasara ba sun yi haɗa gwiwa da kafirawa da mushrikai Allah bai ba su nasara duk wani wakilci sun kulla shi sa Allah ce wa ya qatluna nabiyina bighayr aka ce suna kashewa annabawa sai aka zo da fi'ili mudari ba ce ba sun kashe annaba aka ce a suna kashewa annabawa me yasa aka zo da fi'ili mudari saboda annabi na karshe shi ma sun yi kokarin kashe shi shi sa bayan wannan me ce kuma wa ya qatluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas kuma duk wani wanda zai umarni da adalci a cikin mutane an kashe shi shi yasa idan ka ga ko a yau da kuke ga mafi yawa ana kashewa masu umarni da kyakkyawa musamman kawo malamai inda za a yi bincike sai kun samu irin aikin yahuda ne don shi bai hudi a yanzu aikin shi ba wai kai tsaye ba ne ke aiki a'a su yanzu sun yi yan sale ne a duniya a ko'ina suna da wakilai to waɗannan wakilan nasu su da suke isar musu da ayakunan da suke bukata kowane lokaci shi yasa inda ana bincike wasu abubuwan da ya baka mamaki za ga manya-manyan mutane a cikin kashewa bayan Allah na gari kuma su ma aikin ba nasu bane kaɗai sa kai kawai baka ne aka yi umarni ka aikata so da haka aikin yahuda kenan حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن أبي معمر أنا ولا رضي قال إن شق القمر يسأل الله كتا اقتربت الساعة وإن شق القمر yace kiyama ta kusa tunda wata ya tsage tsagewar wannan wata da ya a garin makka alama ce ta alkiyama ta matso turo shi sa aka ce turo manzo Allah sallallahu da kanshi alama ce ta alkiyama ta kusa saboda annabawan da aka turo a baya Allah kaɗai san adadinsu amma aka ce an yi ta turowa ana turowa ana turowa akwai wanda ya shekara kusan dubu ba hamsin yana wa'azi annabi nuhu Allah ya tafa labisa fihim alfa sanatin illa hamsina amu shekara dubu ba hamsin ne amma duka wannan annabawan aka ce kakaf sun ƙare sai na ƙarshe ya zo wanda daga shi babu wani annabi kaɗai bayan su abin da ya rage na al'ummarsa za su rayu a duniya abin da Allah ya rubuta zai gafi daga su babu wata al'umma kenan al'ummomin da suka gabata a baya Allah ta'ala ya turo musu annabawa daban-daban kuma Allah ya sanya akwai annabi na ƙarshe idan wannan na ƙarshe ya zo to al'amarin duniya kuma ya ƙare daga shi za a tada wannan duniya idan aka tada ta duk wani abin da aka ba da sakamako tun daga wancan al'ummomin na harko na shiga aljanna da za a yi da matsayi maɗaukacin da za a samu a gobe kiyama shi ne za a samu ba ƙara komowa duniya an ƙare kenan al'amarin duniya duk wani abin da aka tsara ya ƙare yanzu kuma sai rayuwar ce za a je a yi yanzu ne za a yi rayuwar ta hakika amma kuma komi ya ƙare tun da an ce na ƙarshe ya zo kenan abin da ya rage ne bayan rasuwa yanzu shekara dubu ɗari hudu da wani abu da rasuwar manzara sallam to kayan bakwa kuma kullum abin kiliyantan tana ba kamar danja tana ba da kamar dai masar danja ta kama zuwa hankali in danja tsanwa ta kama ai wuce aiki da masara ta kama ana nuna cewa ja ta kusa kama to yanzu duniya an kare duk abin da ka sani masara ta kama kenan komi yana kusa da an kwata da kiyama yanzu da an ce wani ya zo karshe shi ke yanzu ta da kiyama za a da an tara ta duka wani abin da ake bani labari lokacin shi yanzu iya kusa shi ne kiyama ta saboda haka kenan tsagewar wata ya zama mai ya zama alama tashin alkiyama to ma la haruna gare ka
آتكم وحده عنه ورفضه فما أجد فما ألقوا والغير بكسر أجلا ولكن خطايا حجة فيها ونوحي ونوحي ونوحي ومعذرة من رب سوى حفص تو ياي مالن Imam Ru'aini Allah ya zai ke cewa karanta la illam yarhamna rabbuna kace la illam tarhamna rabbana karka ce rabbuna ce rabbana wa taghfir lana ce ya rabbana wanda suke wannan kira'ar shazam malamu da ke sai da ta suke karanta khitab ya za ce wa khataba tarhamna wa taghfir lana shazam wa ba rabbana balka ce mata yace rafu'ul ligari manjala yace wanda ba su ba ruwa suke mata rabbuna la illam yarhamna rabbuna wa ghafir lana su kace la illam tarhamna rabbana wa taghfir lana kun gane ko su da ta da khidab su ko can da gaib shi yasa ake cewa injala yayi kenan wa mim ibn umma kasmi ma'an qalabna umma innal qawma sai aka ce qalabna ummi innal qawma sai ma'an akwai ɗaya can suratul daha ya za ce ma'an alabuna umma gon ƙala ya buna umma la ta kuzbi da ci gon ƙala ya buna ummi shi ma duka ka ce musu ummi kasarun ma'an su a suke wani ira'a kufu asuhubatin mala ibnu amir da mala hamza da mala gisa'i da mala shuba an raba tsaka uku da rabi uku da rabi yawwa da kuma wannan ba su shi in ga ya ce ma'an iya da ɗanwa wa asarahum bil jam'i wal maddi kullila yace mala ibnu amir shine kullila israhum wal aghlal lati kana dalilum take asarahum wal aghlal lati kana dalilum asarahum mala kaga aiki ba kare ba israhum ya koma jam'i asarahum wala aiki ba kare ba to malam ibnu amir shi mal ibnu amir wa ma'abarinsa to mu je zuwa sai ke cewa khati'atikum naghfir lakum khati'atikum ko yace ka ce khati'atikum kaga ce khati'ati wahidu anu gare shi wani ne ibn amir shine a kusa mal ibn amir bai ce khati'a a ta ji khati'ati da ibrahim to sai ce kuma wa rabu ka ce khati'a tukum amma da jami'a ya ce ka yi ruwa kuma saboda haka shi kuma ibn amir kati'a amma kati'atu da da ibradi amma da ruwa su kuma wanda jami amma da ruwa ya mai ce kati'atu kenan kama allafu malam ibn amir da malam nafi sauran malamai kuma kati'atikum da jami da wasu likasa shi malam nafi da jami da ruwa shi kuma ibn amir da mufar ibradi da ruwa tabi'atu wal ghayru bil kasri zullila uddila yace sauran da wasali kasa kadiatikum yace walakin khataya hajja fiya mala ya istidraki ne ana yace sai dai akwai mala abu amu shi kuma ta ake khataya gani ko na gabin lakum kaza ya kun babu ta shi kaza shi yasa ya raba shi da su shi kaza ya kun sai ke cewa fiha wa nuhiya da wannan da suratu nuhu a suratu nuhu ma gogo bimma khati'at yawa bimma kaza ya kun eh kaza ya kun aiki ba kare ba qalu ma'adiratun yace wa ma'adiratun rafun siwa hafsin talaq dukkan malaman kira a gaba ɗaya kowa ƙalu ma'aziratun ila rabbi kuma da hafs hafs kaɗai ke cewa ma'aziratan ila rabbi sauran malamai duk gaba ɗaya ƙalu malamin shidda da rawi da kenan rawi goma sha uku kowa haka ke karɓi ƙalu ma'aziratun ila har ɗan wani shi uba sauran malamai kuma shi kuma sauran malamai shi kuma ma'aziratan ila rabbi to ina ga zai shi ba سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته